السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو أصبر شاشدا قوة شوال هجرة دبو ايادة ريهدو دا أربعين دا هدو داي داي دا شدا قوة مي ميلادية دبو بيو دا أشرين دا أكو يو مولمو شيخ محمد عبد الأحد Sheikh Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu zai gabatar mana da kataman tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatar mana a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad muna cikin jizu sani a firiya da tafsir na maulanmu Sheikh Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu shafi na ɗari uku da hamsin da biyar muna cikin suratul araf za mu tashi aya ta ɗari biyu da hudu malam muhammad mubarak zai ja mana baƙi maulanmu sheikh muhammad abdul'ad sheikh ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له الله تبارك وتعالى ياتي duk lokacin da ake karanta alkur'ani ya kamata a ji a saurara ba wai duk inda mutum zai tafi kasuwa zai tafi gidan amaryarsa zai karatu na boko ko zai wani abu wanda zai amfani shi a duniya yana wucewa kasuwan bacci sai ya ji an sa alkur'ani to ban da wannan ya wuce sai ya je neman izinin ba wannan aka ce ba abinda aka ce ka shiga masallaci kana sauraron sallah ana karanta alkur'ani ka je makaranta ana karatu alkur'ani ka zauna a cikin mota ko uku ne ko biyu da direba ana tafiya ana karanta alkur'ani in ana son a yi hira ko a yi magana wani magana mai amfani na duniya duniyanku sai ku kashe alkur'ani ku danna ya shuru ku yi labarinku na siyasa da na kasuwanci da na komai babu zunubi a ciki domin inna Allah la yamullu hatta tamullu shi Allah ba a kure shi sai dai bawa ya kure kai shi abinda aka yi nufin zaman da aka yi kamar yanzu aka ce da an ce za a bude taro da alkur'ani maulidi ko irin tafsiri ko irin duk wani taro da musulunci an fara karanta alkur'ani ana surutu ko ana magana ko ana waya to shine Allah tabaraka ta'ala ya hana dole a gane mutane kanin abun nan ba wai ka je gidan abokinka kana zo ne kawai kana hira kawai sai wani mai iya yi ya kunna rediyo kawai ya sa alkur'ani wai saboda kun shiru a wannan in ba kun shiru ba ma ba ba ku da wani zuni da kai saboda su ne shi ne ya tilasta muku shirin ba shirin ya zama wajibi a gare ku ba nazalat fi tarkil kalami fil khutbati wannan aya wa idza qira alquran fastami'u lahu ya sauka da mutane wanda da suke magana cikin hutuba in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari yana hutuba sai wasu suna hira wasu sahabbai suna magana maganganu ba zai hana kowa ya dinga magana cikin masallacin ba to ana haka din sai Allah tabaraka ta'ala ya sauka da wannan aya yake in ana hutuba ko ana cikin sallah ba magana in an ce ana cikin sallah sai mutum zai mamaki babu mamaki a ciki lokacin sahabbai farkon musulunci mutum zai tsaya yana sallah ya yi takbiratul ihrami wani zai sha gaban sai kai malam baka ga ina sallah ba iyaka na iyaka na eh kai ka ja da mana ihdina siratal mustaqim daga baya aka hana kun gane ko yawa saboda hanawan tun daga farko ya dade har in ji malam bahaushe ya zama jiki to shine ma wasu abubuwa in ana ba da labarin sosai ya zama a ya mutum zai sallah yana magana to sai kai tunani ya Allah zai hana ana sallah ai magana hanan da aka yi shi zai tunatar maka akan an tabayi kun fahimta ko to fi bidayatul islam ma'ana farkon musulunci kana musalli yatakallamu shi mai sallah yana magana hatta nazalat hadhihi aya sai wannan aya ya sauka ya kasance in ana karanta alkur'ani ko ana sallah ko ana hutuba ranar juma'a wasu malamai suka ce sallah ma kamar in ka shiga masallaci za ka yi raka biyu na tahiyatul masjidi ba to in ka samu liman yana hutuba ba sai kai tahiyatul masjidi ba ka zauna kawai ka saurara hutuba saboda lokacin ba lokacin gaida masallaci ba lokacin sauraron kutuba ne zai kasance sauraron wutuban ya fi maka muhimmanci akan raka abin nan wanda za ka yi wasu kuma suka ce a'a ai za a iya yi amma dai in mutum ya zama ba cikakken babban malami ba na duniya wanda ya san liman ba zai faɗi wata magana wanda shi bai sani ba ko ya raina liman ba abu da zai faɗi wanda ba mu sani ba to zai iya ci gaba da sallah raka biyu in ya gama sai ya zauna sai liman ya ci gaba da hutuba kuma zaman ma akan ba a tashi a yi raka biyu ba ya fi ma ladabi da biyayya musamman in kana cikin safu na farko ko na biyu ko na uku saboda tashinka da ƙarfi ka kura man liman ido ka sake sajada ka tashi duk zai iya kawo wasu wasi akan liman din wanda yake hutuba ya kamata kowa ya zauna kawai ya fi ladabi حتى نزلت هذه الآية شيء وانا آية يسوكا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم يشي إن في الصلاة شغلا عن الكلام من قال صلى الله عليه وسلم يشي cikin sallah mutum ya wadatu akan ma wani magana ko wani surutu wanda zai sallan ma wani aiki ne babba wanda mutum bawan Allah ya fuskanta ya fuskanta Allah tabaraka wa ta'ala ya daga hannunsa ba wai abun da zai karanta na alkur'ani da fatiha da sauransu ba a yanayin sallah ma da kansa ma kawai wani abu ne wanda da bawa zai fahimta yadda ake fara sallah to zai bar duk wani abu wanda yake gabansa ya fuskanta wanda yake sallah saboda shi saboda me saboda me mutum zai yawa kafin da mutum zai sallah haka zai daga hannu haka dan Allah samari in mutum ya daga hannu da haka kaman kana kana yawo cikin unguwa kana yawo kana yawo ka shiga wani lungu kawai sai ga sai ga mutum biyu uku sun haka me za ka yi tabbas ka tabbatar akwai mashi ko takobi ko wuka ko bunduga an nuna mutum sai ya abba abin da za ka yi sai ka juya kawai me haka ma'ana na sallama to sallama wanda zai yi shi zai je wani surutu maganar duniya ko sauransu ai ba sallah ya yi niyya ba shi dai yana so ya yi roko'i ya yi da saboda mutane sun ce ai wane ya yi sallah ya tashi ya yi sallah amma mutum ya yi haka Allahu akbar الدنيا والزوجات والأولاد والأموال وزينة الحياة الدنيا وكل ما أملك في الدنيا الله تركته ورائي وتوجهت إليك ها أنا رافع يدي إليك to kaga kenan da kai da wanda aka nuna ma bunduga duk ɗaya ne amma ya kamata wanda ya tsaya gaban Allah ya yi saranda ya daga hannu ya kasance ya fi muhimmanci da tashin hankali akan mai bundugan saboda shi Allah ya ga dama mai bundugan ba zai iya harba ba amma shi Allah shi ne bundugan shi ne mai bundugan in mutum ya daga hannu to shi kenan sai ka narke cikinsa ya kiyaye ka da bundugan da mai bundugan gaba daya sai ce malam ba kai nake nema ba wuce sannan sai ya karanta fatiha in ya gama in falira ce in kuma nafila ce zai iya karanta har a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar mutum yana nafila zai iya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sannan ya ci gaba da karanta fatiha amma in sallah biyar zai karanta zai sallah to ba sai ya ce a'udhu billahi min shaitanir rajim ba bismillahir rahmanir rahim to zai ci to abin da yake kani bismillahir rahmanir rahim da kuma wanda ba sa karanta bismillahir rahmanir rahim babu shi ba wanda baya karanta bismillahir rahmanir rahim sai dai mai karanta shi a kasa ko mai bayyana shi in kana so ka gane haka duk lokacin da aka yi sallah ma a makka ko madina kana da tv lokacin da za a fara sallah in kana da tv ko rediyo ka kure shi ka kure rediyon kafin ya fara ka kure shi sosai in ka kure shi za ka ga su dai su ko fusaisi ko waye ma dai in ya ce allahu akbar za ka gani alhamdulillahi rabbil alamin ka gane ko amma bismillahir rahmanir rahim ba zai taba barin shi ba to shi ikhtilafin da wanda ake a ciki ana bayyana shi ko ba a bayyana shi amma ba a fareji babu shi saboda bismillahir rahmanir rahim cikin alqur'ani sai ibrahim ya kawo misalai da da hadisai da yawa a cikin bismillahir rahmanir rahim akan shi ma cikin fatiha wasu malamai suka ce baya cikin fatiha bayan shehu ya kawo wa'annan dalilai gaba daya kaf ya gama sai yake akwai wani dalili guda ɗaya wanda shi hankali ne ba alkur'ani ba ne ba hadisi ba ne hankali ne zai aiki da hankali aka ce menene hankali zai aika zai aiki da hankali shi ne shehu ya ce duk wani abu wanda baya cikin alkur'ani ba za a hada shi cikin alkur'ani إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون da bismillahir rahmanir rahim baya cikin alqur'ani baya cikin fatiha ba zai taba yiwa ba har abada a dauko wani dubu guda daya ko wata harfi wani harfi ko wani abu a sasa cikin alqur'ani wanda baya cikin alqur'ani balle ma kalimomi da yawa harfi harfi har guda goma sha tara saboda an ce duk wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim in mutu ya ce bismillahir rahmanir rahim harshe goma sha tara Allah ya kiyaye shi da zabaniyawa goma sha tara wanda suke wuta ba za su gan shi ba kuma ba za su taba shi ba to kaga bismillahir rahmanir rahim shehu yace ya isa hujja kawai ake an same cikin alkur'ani abunda baya cikin alkur'ani ba za a hada cikin alkur'ani ba akwai wasu malamai kuma masu karambani ko da yake karambani wannan asanatul abradi sayyatul muqarrabin ne kun gane ko in abdul ahad ya je malamai masu karambani irin nasu ne ba wai karambani wanda kuke ji a nan cikin tudun wada ba karambani nasu saboda su in sun yi kuskure ma za a rubuta musu lada in suka dace a rubuta musu lada goma to kaga wannan karambani nasu irin nasu ne kun gane ko amma ba wai an ce malamai akwai masu karambani ku dauko kamar irin karambani naku ne a'a ku karambanin ku daban yake wancan karan ba ni kuma ba irin naku ba to shi bismillahir rahmanir rahim sai kaga yana cikin alqur'ani saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ne yake kiyaye alqur'ani Yahudawa in ji shehu yace abinda yasa suka rage cikin littafin su Taurat Injil Zabur wasu kalmomi wasu ayoyi suka zuba wasu kalmomi nasu har ma yanzu littattafan su duk ya zama abin shakka domin in an shakka abu guda daya za a yi shakkar sauran gaba daya abin da ya sa shehu yake bimastuhfizu min kitabillah bimastah bimastuhfizu min kitabillah Allah ne ya ba su Taurat da Injil da Zabur da Furqan yake ku rike mana su ku aje mana ku kula da su ko ai sai sa kuka ba Alqur'ani kuma Allah yake ban aje hannun kowa ba ba ma hannun Annabi Muhammadu ba magana na ce magana ta ce Alqur'ani na ne ni na fade ta ni zan rike ta ni zan kiyaye ta ila yau kiyama abun da mai gida ya rike da kansa bai ba ajiyan kowa ba da abun da ya ba ajiya in zamani ya dade za a ga alaman abun da aka ba da ajiya da abun da kuma an sha ba ajiya wani wuri ma a zo a dawo a ce bankin ya faɗi ko ba haka ba to shi kenan bankin za ka bi to ina bankin in ka shiga cikin gidan mutane za ka gani masu kot baƙaƙe suna yawo duk wanda ka tambaya ya sunan ka malam ni malam bello suna ne kai malam muhammad wannan fa john wannan philip wannan fa wannan malam faruku ba wanda za ka tambaya ya sunan ka yake banki saboda ka in ya fadi kawai ka fadi amma da ka ba malam inuwa in ko ya fadi ma sai ya rarrafe ne kokari ya biya ka kudin ka saboda sunansa malam faruku wannan shine bambancin wa'incan littattafai bi mastakhrizu min kitabillahi da kuma littafin wanda Allah da kansa yake shi zai kiyaye shi da kansa bai ba a hannun kowa ba shi da kansa zai kiyaye shi wa idza qira alqur'ana fastami'u lahu wa anfutu la'allakum turhamuna istami'u lahu bi azanikum zahirati wa anfutu 'an al-kalami bi alsinatikum zahirati shehu yace ku saurara alqur'ani da kunnayenku na zahiri wannan kunnen wanda datti ne a ciki da datti mai daci da kuma ruwa mai daci da kuma nama da ɗan jini ko hanyar jini shi bai da jini amma jini yana wucewa a wurin ya tafi wanda in an fasa kunne za ka jini yana ta zubawa ko kuma rani ne kawai to jini ne ya biyo su wurin me yasa harshe ka ci wani abu ka dandana ya ga kaga yayi yayi dadi ko yayi daci Allah tabaraka ta'ala ne ya sa wannan dadi da wannan dandana a ciki har in ka ci abinci ka iya ganewa mai dadi ne ko mai daci ne sannan hanci ya sa masa iska daga wajensa wanda in ka tsantsana wani abu sai ka gane mai kanshi ne ko mai wari ne ko dai iska ne kawai mai kanshi ko mai wari ko iska mai kanshi mai wari iska nawa ne uku ne ko mai kanshi kamar turare da duk wani abu mai kanshi mai wari kamar bayan gida da gaci kamar yadda aka sani shi iska shi ba kan shi ba shi ba wari kuma ana shashi ana jin daɗi kai Allah kenan da ba saboda jama'a ba zan faɗi wani abu nan to kaga kenan kaji wani abu mai daki mai mai kyau shi ba wari ba shi ba kan shi ba kuma in ka sha kashi ka ji daɗi ka rayu Allah kenan shi ma shi kuma kunne abin da ya sa aka sa ruwa mai dace a ciki saboda shi abu da yake shi hanshi haka yake a kasa ba haka yake abu da ba kamar salansa ne haka aka sa to salansa ba abu da zai shiga ciki sai dai inda aka yi sa mai ko gas ko wani abu amma salansa yana kasa shi ido za a iya rufe shi in ka ga wani abu wanda baka so za ka iya rufe idonka ko ka sa hannu ma amma shi kunne a bude kawai yake a tsarari ba komai babu kun taba ganin kunne mai murfi a to in an rufe shi ma mai amfani da ai ba za a ji ba to shi ne aka bashi a bude to tun da an bashi a bude dole a sa masa kariya wannan kariyan shi ne wannan ruwa mai daci saboda kwari ko datti ko wani iska ko wani abu duk wanda ya fado ya shiga ciki wannan ruwan nan mai dace yana santsana shi ko yana taba shi zaka ga ya mutu saboda ka duk wanda ya shiga cikin kunninka wani abu kwari ne ko wani abu yana damunka sai ka sa ruwa ka tabbatar ya abun nan in ka samu wani abu aka cire maka shi zaka samu ya mutu tuntun saboda dacin nan wanda aka sa shi ne ya zama abun garkuwa abun karewa a gare shi wannan a zahiran shi ne shi kunne in ya ji zai gaya wa zuciya zuciya ya gaya wa hankali hankali ya gaya wa ruhi ruhi ya gaya wa shiri innahu ya'lamu sirra wa akhfa sirri kuma wajen Allah ne tabaraka ta'ala ba wanda ya san shi sai shi to ba zai taba yiwa ba a kasance mutum yana ambatan Allah tabaraka ta'ala ya dade yana ambatan Allah ko yana son ya samu ya shiga cikin halalan Allah dole ya dinga ambatan Allah da harshe in yana ambato da harshe sai zuciya ya dauka yana so ala bi zikrillahi tatma'in al-qulub sai hankali ya dauka yace a abun nake fa abu mai kyau ne sai ruhi ya dauka in ruhi ya dauka to mutum ya tsira ya kaman jirgi ne wanda ya riga ya tashi kenan ya je sama sai ruhi in ya dauka shikenan sai ya samu sirri daga Allah tabaraka ta'ala amma ba wanda zai samu sirrin Allah sai ya fara daga ambaton Allah da harshe in harshe ya saba da ambatan Allah sai shikenan zuciya ya dauka sai ruhi ya dauka sai sirrin shi ma ya dauka ba zai taba yiwa ba a ce matsayin mutum a duniya ya kai ya kai wanda shi babba ne matsayinsa ya kai ya wuce duk wani abu shi din in ana in zakirai ko sufaye sun zama ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah shi ya rike tarbin sai yana can lungu ya sa rawanin sa ya ya yi haka kawai a kai malam ba ka zikire shi a ai ina a zuciya a ina ƙarya ne ba wanda zai a zuciya da harshe za ka yi har harshen ya kama sannan zuciya ya yi zuciya ya kama sannan ruhi ya kama sannan fili ya kama da haka aka zauna har mutane suka kasa fahimta wanda suka dade cikin ambatan Allah shekara 20 30 40 har harshensu da zuciyarsu da ruhun duk ya riga ya karye ya mace ya kare cikin ambatan Allah in ana ambatan Allah ma irin wa'annan ba sai sun tashi sun daga murya su ambaci Allah tare da masu ambatan Allah ba to wa'annan cikin jama'a yana da wahala a gane su domin ma'arifatu billahi ba rubuce yake a goshin mutum ba duk wanda ya ganshi ya gane shine Sheikh Ahmad Tijani ya mana wayo ya jefa mu cikin kogin dole ألقاه في البحر مكتوبا فقيل له إياك إياك أن تبتل بالماء wai an kai ka can tsakiyar teku can cikin karamin jirgin ruwa kawai aka dauke ka aka jefa ka kai cikin ruwa aka ce kai wallahi in kai kuskure ka jike da ruwa wallahi ka halaka kuma an riga an jefe ka me me zai tsira da kai Allah kai ne ruwa kai ne bawanka kai ne jirgin ruwa kai ne jifawa cikin ruwan ni ba ruwa na anta al-awwalu wa anta al-akhiru wa anta al-zahiru wa anta al-batinu ba ni ba kowa sai kai ba ruwa kai ne ruwan anta kullu shay in kai haka wanda ya jefa ka zai tabbatar kai ruwa kai ruwa in baka yi haka ba kuma baka san yadda za ka yi ba to ruwa ya cinye ka kifi ya zo wani kifi kato ana ce masa kuranshi ina jin turanci ana ce masa shark sai ya zo ya cinye ka kawai ka kare ka hallaka Allah ya kiyaye saboda shi abun iyawa ne eh in baka iya ba ka bar ma wanda ya iya kawai kamar mai hausawa suka cewa in baka iya ba ka bani wuri ko in baka yi ka bani wuri tafiya ne cikin Allah in baka yi kawai ka bani wuri babu ba ta lokaci iya ruwa fidda kai to ka fidda kan ke amma fidda kai ni ban fahimta ma kaman wai ka fidda kanka a sama ba wannan kan a kanka wa ma ubri'u nafsi إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم فاستمعوا له بآذانكم الباطنة وأنصتوا عن الكلام بألسنتكم الباطنة كسرارا القرآن كسرارا هتبا ranar juma'a ku saurara ambatan Allah a kunnayenku na batini kunni kunne kala biyu ne akwai na zahiri akwai na batini shi yana da wahalar in bayyana maku yadda kunnen zahiri da kunnen batini yake saboda wani bayyana fatawa ne wallahi tallahi in hasken ya yi yawa sai ma ya zama duhu wajen misalin kaza da kaza yake sai a dawo ma a bata gaba ɗaya Allah yake to sai yasa da zan iya fassara muku kunnen zahiri da kunnen batini kunnen zahiri shine abun da kaji kawai ya wuce kaji an yi ihu an yi eh an yi ihu kaji ba kaji ba to kaji kuma matanka ko yar yaren ka cikin gida ta yi ihu ka ji ka zabuwa duk ji ne amma jin na cikin gida da wancan jin ba saboda wanda ka ji kuka na cikin gida cikin zuciyanka ya taba kukan wancan na cikin ah wasu ɗan iska ne a titi suna fara ina ruwa na gane ko to kaga wannan ka ji shi a batini wancan kuma na kan titi ka ji shi a zahiri ba zan iya wuce wannan misali ba domin in na wuce su ma abin zai kare rikicewa kawai fastami'u lahu bi azanikum batin wa ankitu anil kalam bi alsaytikum al batinati ku saurara alqur'ani da hutuban ranar juma'a da karatu alqur'ani da kuma ambatan Allah har ma yaban manzon Allah saboda shi ma ibada ce yaban manzo Allah eh saboda Allah tabaraka ta'ala shi ne ya fara yaban manzo Allah saboda me saboda ya nuna mana ya kamata mu yabe shi saboda dan adam yana da hijabi babba to san me hijabi kunne kake da shi ina da shi hanci ina da shi ido ina da shi baki hakoranka irin nawa ne da an ce ka akwai wanda ya zo daga taulaha Allah ya ba su kunnen su kaman abun nan fikafikan jirgi ko mafici mafifici Allahu akbar ai suna ji magana ko ina saboda katon kunne ne a irin naku dai irin nawa ne kawai da kaina da kayana da komai kai aure na aure ka haihu na haihu kai gida na gida watakila ma gidanka ya fi nawa kyau ka hau mota ne ma na hau mota kana da uba ina da uba kana da uwa ina da uba kana da yan uwa mata da maza ne ma ina da da shi kana numfashi ina numfashi kana ci ina ci kana sha ina sha billahi da la ilaha illa huwa da ba saboda Allah ne da kansa yace mana ku yi salati ga manzon Allah ba saboda ni Allah ni ne na fara yi ba wannan adam wanda zai yi salati ga manzon Allah saboda zai ga kawai shi ma mutum ne irin amma Allah subhanahu wataala yace ni ne fa wanda na halice ku na halice ku kuntu kanzan lam a'raf fa ahbabtu an a'raf fa khalaqtu khalqan fa bihi ya'rifuni ba sai na fassara shi ba ala kulli halin dai shi din ya fara salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace duk wanda yayi sallah azhar al-asr da magriba da isha'i da asuba ba shi ne farira ba salatin manzo Allah ai sunna ce kawai to sai wannan sallah wanda ke yi akwai mala'iku guda biyu wanda da asuba suke haduwa hudu ne biyu za su zo da safe su zauna har magariba wasu kuma su tashi daga magariba su tafi wasu su zo daga magariba har zuwa asuba wa'annan masu canjawa wa'annan mala'iku su za su rubuta kai sallah azhar kai sallah asuba kai sallar azhar kai sallar asar kai sallar magriba kai isha'i kuma Allah ya ba su izini masu rubutun sallar asuba asuba biyu suke rubuta domin wanda aka same su za su yi sallah da asuba tare da mala'iku tare da wanda suka zo na asuba da wanda aka same su suka kona duk za su haramta sallar asuba za su tafi wannan wanda zai tafi zai rubuta a yin sallah asuba wanda ya samu asuba kuma kafin wani tasiri su ma za su rubuta asuba kaga kaman guda biyu kenan sallah asuba guda biyu shi yasa sallah asuba yake da wahala sallah asuba ba za ga wani ya fi kowa iya sallah alwala malam mu je mu sallah an kira sallah fa da Allah ku tashi malam an yi sallah fa lokaci yayi fa eh ta damu mutane amma wallahi da za ka bi shi a gidan uban shi baya tashi asuba ƙarya yake kawai wallahi na dan gaji na jiya na je Abuja Abuja banza to zuwa Abuja da kai sallah ka je aljanna wai muhimmanci aljanna ba to shine saboda ladan yayi yawa wasu suka ce salatul wusta kamar salar sassar al'asar shine ya fi lada ala kulli halin da mala'iku za su hadu a lokacin abin da ka son fada wa'inna mala'iku za su dauka sallan su kai shi shugaban su jibrilu ya ake jibrilu zai dauka takardan ya miƙa ofis na Allah cewa ne dan wane yayi sallah yayi kaza yayi kaza shikenan ka gane ko amma salatu ala nabi wallahu tabaaraka wa ta'ala huwa alladhi ya'khudhu min alladhi yusalli ala habibihi mubasharatan ilayhi bila wasitatin kuma ba farida bane ba farida bane to kaga kenan ashe Allah ya yi shortcut da yawa wajen zuwa gidansa wanda in kika bi in ka bi ko kika bi wanda suka san wannan hanyar za su kai ka cikin sauki ba sai ka wahala ba fawaitu wa sahattu tariqa ila al-haqqi لكل مريد الوصل للحق بالحق وإن استمع باطنا وأنصت باطنا سمع الخطاب الحقيقي إن كما يا سورارا cikin batininsa ma cikin zuciyarsa ya kuma jin alkur'ani cikinsa cikin zuciyarsa cikin ruhinsa sami alkitab alhaqiqi ya ji maganganu na haƙiƙatan wanda shi ne alkur'ani alkur'ani kala-kala ne alkur'in ji shehu saboda magana yana don girma shehu ya ce alkur'ani na Allah ya furta ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko jibrilu ya zo da shi saboda wani lokaci ba jibril wani lokaci ya ba manzo Allah direct wanda babu jibril saboda ya nuna shi masoyansa ne jibril ya kawo kaf ha ya ain sad manzo Allah yace na sani ko yace kaf yace na sani ha ya san ain shi duk duk kalma wanda ya faɗa manzo Allah yace ne na sani sai jibril yace na yi mamaki ni wanda aka bani ma ba a fasara mun ba haka kawai aka bani yace ai kafin ka zo an sanar da ni komai kaga kenan wani alkur'ani daga Allah zuwa da zuwa ga manzo Allah direct wanda babu wata wasila ittaqullaha tawfiqi wa wasila daban da wannan kanin manzo Allah kanin Allah da manzo Allah babu wasita babu wasita to shi wannan alkur'ani in ji shehu wanda Allah ya furta tun daga farko turjima fassara shi aka yi ƙur'anin arabiya ba magana wanda ya fito a bakin Allah ba arabiyan ba maganan Allah ne sai aka translation ƙur'anin arabiyan la'allakum taqilun eh maganan Allah wancan ba za mu iya ji shi ba wannan kunnen namu in ya ji shi zai narke baya iya dauka shi yasa aka translation ɗinsa aka fassara shi da larabci larabci ma aka ba manzon Allah ya rage zafin da zai rage aka ba sahabbai suka karanta suka rage abin da za su rage ya gangara har ya zo wurin mu amma alqur'ani in ji shehu wanda ya fito daga Allah dan adam halitta ba zai iya ji shi ba balle ma ya saurara sai dai in abun da ya samu ɗan uwan annabi Musa har sahihan sai dai zai fadi ya mutu kawai eh zai fadi ya mutu wasu suke suma wasu suke mutu ai mutuwa ma suma ne eh a suma ne tunda mutum ya shiga cikin kawai ke malam tashi ka tashi ma rabbuka ma dinu kai suma kai kun san wanda ya mutu mahajubi wanda bai san Allah ba fa yasma al-khitab min al-mutakallim yasma al sai in ka ji al-qur'ani cikin zuciyanka cikin ruhinka ka ji al-qur'ani da wanda yake magana ma'ana wai wanda yake karanta al-qur'ani kai kana karanta al-qur'ani ko فيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا كما تكرمت كما تكرمت ان كاي موسى كما تناني cikin karatu zaka tafi har ka tabbatar ba kai kake yi ba kai ma ji kake من المتكلم يسمع القرآن من الجم من الجمعية العظمى كان من الحضرة الله تبارك وتعالى كان جن القرآن ينزو دقا حضرا الله كما يند ون الله فيك يكي جي شما جي يكي كوي لا ناقة له ولا جمل في ذلك من تعالى من المنزل ون دي سوك دا القرآن أو على الأقل كودي من من أن يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم إن بك كي ون مطعين بقى mafi mafi karanci ka kasance kana karanta alkur'ani amma cikin zuciyarka da ruhinka da tunaninka duk alkur'ani wanda kake karantawa kana jin shi ka sa cikin zuciyarka kaman manzon Allah ne yake karantawa kana ji wajen manzon Allah kake ji in baka kai wannan na farkon ba eh ka sa cikin zuciyarka kaman manzon Allah ne ki wajen manzo Allah kake jin wannan wannan wannan wannan alqur'ani alqur'ani wa sifatu wa sifatuhu alqur'anu wa sifatuhu ayatun annahu kitabun mubarakun man qara'ahu wajada sawaban wa man istama'a alqur'ana wajada sawaban kadhalik shi alqur'ani babu hasara a ciki wanda wanda yake karanta alqur'ani zai samu lada wanda ya wuce kawai ya tsaya ya dan saurara ko aya ne kaman mutum yana karanta a wani gida ko wani unguwa ka wuce ana karanta amma kana so za ka je shago ko za ka koma gida bacci ya kama ka za ka je kwanta sai ka dan tsaya yana ce la usu bi hadha albalad wa anta hillu bi hadha albalad wa walidun wa walad laqad khalaqna al-insana fi kabad sai ka dan tsaya kawai sai ka dan saurara laqad khalaqnal insana fi kabati kadai ka saurara ko ka tafi ko ka kai ma an baka lada kamar yadda aka ba mai karatun lada shi ma mai karatu kuma iya yin shi yana so ko baya so to tun da Allah zai baka lada na wannan jin wanda kaji wannan alqur'ani wa yashfir amradu zahira shi alqur'ani yana warkar da duk cututtuka na zahiri ciwon ciki ciwon kai ciwon ido ciwon kafa gajiya rashin iya karatu rashin fahimta karatu duk waɗannan gaba daya kaf babu wani abu a cikinsa wanda babu maganinsa cikin alkurani wani zilin da alkurani ma huwa wa rahmatun laysa shifa'un faqat bal huwa shifa'un aidan wa rahmatun wa yashfi sudura qaumin mu'minin ya ayyuhal qad ja'akum mu'jizatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa idza maridtu kaga nan cikin ayoyin alqur'ani ne an ambaci kirji an ambaci ciki an ambaci abubuwa da wa cikin wannan ayoyin kai wanda za mu iya kawo shi yanzu saboda haka duk wanda ya rubuta barin baku wannan wanda ya rubuta wayin min shayin idza indana khazainuhu ma naz ma nunzilu ila baqatil ma'lum so 70 ya samu zuma ya wanke ran laraba kafin ya sako ya ci wani abu ya fara sashi a kan niyyar duk abin da ya karanta zai shiga kuma zai fahimci kuma zai amfane shi ya yi shi insha Allah in ji Shehu Ibrahim zai samu fahimta na Alkur'ani duk abin da yake karantawa musamman a jaraba na na ba ku kyauta ba sai kun bani kudi ba kyauta ne wannan ah ara 70 araba araba ne daga kaulaha domin shekaran jiya na dawo duk da ban ji dadin dawon ba shek mansur ya matsa mun kawai a to a mutu zai bar amaryarsa a can wai zai zai zo tudun wada wajen shek mansur Allah dai ya fi maka to kaga ni ni sai yanzu ma na tuna نعم بسم الله واذكر ربك
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك الله تعالى وتعالى كأمرك أبنجنك fi nafsika ma'ana a boye za ka yi ambaton Allah la ilaha illallah la ilaha illallah ka yi hankali kar ka bari kana cikin gida ko unguwa ko wani abu kai ta damun mutane da ambaton Allah har ba za su iya bace ba dukkan ambaton Allah ya kamata ka yi shi hankali ka yi shi kuma lokaci sananne kamar بين المغرب والعشاء كمان بعد صلاة الظهر كمان بعد صلاة الصبح wannan kayi ihu la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illa kai ihu har ka gaji amma in sha biyu na dare yayi mutane unguwa sun fara bacci to ka kaskantar da muryanka domin ladamin bayin Allah wanda za su tashi da sassafe zuwa neman kudin cefin saboda iyalinsu wannan shine zikiri wanda Allah ya fi karba amma wajen wanda halin shi bai zalunce shi ba banda mahaukaci la yuhibbu Allah jahra bi su'i min al-qawl illa man zulim shehu yake illa man zalamahu haluhu in kuma halayenka sun zalunce ka har ba dole kai ihu kawai domin allura da wanda in ka je wajen likita likita wani ana mai allura ba za a ji ba za a gama alhaji an gama yake an gama ya ya tafi wani kuma in ana mai allura a cikin asibiti sai kowa ya ji kaka kamu kaka samu wallahi mama na mama na to ka gane ko to haka ne za ki rai wanda in zai ambaton Allah zai yi ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah cikin natsuwa wani kuma allura ya mai yawa sai ya ihu to ka ko mun sai sai ya fi musu sai a yafe musu ba da gangan suka yi ba alluran ne ya yi zafi kuma kuma bai saba ba ko ciwon ne ya zafi shi ne kowa da irin giyan nan muka sha a suka sha giyan da mutane suka sha akwai wani yana nan in ya sha kofi daya na giya irin wannan ka gane ko to zai ci gaba da gudawa da zawo da fitsari sai an dauke shi an kai shi gida an yi wanka to wannan kofi akwai wani wanda zai sha ya zauna lafiya lau ba abin da zai same shi sannan ya hau jirgi captain ya hau ya daure belt a kansa ya yi gudun jirgi ya tada jirgi daga lagos ko abuja ya kai mu kaula lafiya ba tare da wani girgiza ba kuma kofi ya sha kamar wancan ya sha wannan ya saba jikinsa jininsa ya iya dauka wannan kuma bai iya dauka ba sai ya haya ne a ita zagin tarika ita zagin shehu a dare ne insha Allah ya kiyaye a ambaci Allah cikin kaskantar da kai da tawalu'i wa khifatan khawfan minhu ambaci Allah kuma ana tsoron Allah ba wai ana ambaci Allah kawai saboda wata bukata sun zaura an cewa ne zaki da ko muryansa akwai dadi a ambaci Allah saboda tsoron Allah wa fawqa sirri duna jahri min alqawli mutawassitun bainahuma karka daga muryanka da yawa har ka da mutane kar kuma ka dinga ambata Allah a kasa har ma ba za a ji abin ke fada ba wallahi akwai wasu mutane a nan cikin Najeriya wanda duk inda suka daga murya za su zikiri sai kowa ya saurara ya ji dadi Allah ya ba su wannan amma akwai wasu zakirai kamar irin zatu dan labi na Kaduna tudun wada la ilaha illallah la ilaha muryan ba dadi abun ba shauki to wannan da ya yi zikiri a kasa ya fi masa bilgudi wal asal da safe da yamma awailu nahari wa akhiru kaga ambatan Allah yana da sirri da da safe sirrinsa ya fita asiri da yamma sirrinsa ya fita asiri daga bayan sallar asar zuwa maghrib zuwa isha'i da kuma daga sallar asuba zuwa lokacin hantsi lokacin da rana zai fito lokacin ba a son sallah sallah ma haramun ne sai rana rana ya fito to ambatan Allah ake so a wuri to in mutum yana ambatan Allah kamar wanda ya san lokacin da alhaji yake fili bayan komai kuma yana son ya kira shi ya samu kuɗin shafi da kuma hukaci wanda kuma zai yi bani har karfe biyun dare ya dauka wai zai kira alhaji ai ba zai dauka ba in waya ya yi yawa masa ya sa silent ko ya bakin sa eh sai ta zagin ka kaga wani kaga alhaji alhaji ta alhaji talhas zai ga amaliyansa kaga alhaji talhas wai wai wannan lokacin da ya kira ka sani ya nuna ma amaliyansa ya nuna ma ko kan gani wannan yana da hankali ko ita zagin ka amma da da sassafe karfe takwas tara yayi wanka yayi breakfast ya gama komai zai shiga mota ya ga waya yayi ne zai dauka da wuri kawai ga alo wane ne kaga nan bukatun ka zai biya to halalan Allah ma hakiki in ka san lokacin ka tashi a lokacin ka kira shi kun fa ya kun Allah zai biya maka bukatanka ba ka da wace sa sai Ahmad Tijani har yanzu dai yayi mana wayo lazimi safe da yamma yace kuma sai kai alkawari saboda in mutum bai alkawarin abun ba zai watsar da shi amma in kai alkawari ai dole ka rike shi akwai wani mutum cikin tarikan Tijani wanda bai taba ma aikata alheri ba bai taba ma abun nan lazumi ba tarikan ya karba ta eh amma da da ya hadu da abun da ya hadu sai tarika ya cece shi insha Allah ba na son fadi abun da yayi dan har ya abun nan hadisin na sai ma ya famu na wala takum min al-ghafilin kar ka kasance cikin gafalallu an zikri lahi Allah ya kiyaye mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ina so in karanta shi amma saboda naga lokacin ya fara ja bari in ba sai na karanta hadisin ba in fadi ma'anar kawai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana sai ya biyo ta kofar Umar sai ya same shi ya daga murya yana karanta a sama yana karanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu yana daga murya sai ya mudu shi sai wuce ya zo gidan abubakar a kofar gida ya tsaya da ƙar ya ji karatun abubakar ne a kasa yake karatu amma karatun umar ya yi kama da umar karatun abubakar ya yi kama da abubakar kowa aliyu lan zalika da lalin hudun lil mustaqim alladhi yumnun lil ghaib wa yaqimu lil salati wa mimma zama yaji bil kullu kowa yana kama da halifa ba haushi yace wai halin mutum sai sai ka bari haka yake ko ewa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da safe sai Abubakar ya zo sai ya tambaye shi annan Umar ne ya fara zuwa sai manzo Allah ya tambaye shi jiya na biyo ta kofar janna kana daga muriya me ya faru kana karatu kuma kai kadai ne me ne daga muriya Umar ne eh Umar yake to ina son in tada masu bacci dole su tashi sallah suna so ko ba ta so wallahi kuma ina son in kore bacci saboda ina yi bacci yana yi sai na nuna masa na kare shi sai yasa nake daga murya ina son kuma in kore shaitan in shaitan ya zo ya samu wuri ana ihu da sunan Allah gudu zai yi saboda shaitan ya fi son a zo a samu ana hira ana fadi maganan banza sai ya zauna amma in ya zo ya samu ana hira ana ana karanta alkur'ani gudu zai yi sai manzo Allah ya ce to Abubakar kai me yasa take kaskantar da murya cikin sallarka sai Abubakar ya ce ai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda nake kira ai yana kira ba sai na da murya ba manzo Allah ya yi kyau amma Umar kadan kaskantar da murya kadan muryanka yayi wa mutane unguwa ba sa yi bacci kai kuma abubakar kadan daga murya kadan kaskancin muryan ya yi yawa da tijo kenan wannan aya sai shai ibrahim ya ce wannan shine ma'ana wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabab wannan hadisin shine fassarar wannan aya baya bukatar ma wani karatu kuma daban sai shekewa yake ya kuri rasul sallallahu alaihi wasallam ya ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana cewa ya kuri Allah tabaraka taala ana jalisu man zakarni ni Allah ina zaune tare da wanda yake ambatona ina zaune yake bai ce zan zauna ba ina nan da ka fara zikirin kai Allah yana wurin ba wai zai kasance a wurin ba dama yana wurin وانا عند ظني عبدي بي وانا معه اذا ذكرني duk abin da bawana yake zato da ni ni Allah haka zan ba balle ma arifi shi arifi ya fadi alhairi kawai kuma ya zato alhairi kawai ya aikata alhairi kawai duk wanda ya zauna fi ka yanzu shekara na arba'in da biyar zuwa hamsin ba wai har yanzu a gidan haya nake ba ni da gida zai yi gida kuwa to Allah ya ce eh za ka yi gida kuwa tun da fa shekara ishirin da kafa ne ke tafiya da kan na samu mashin zai yi mota kuwa Allah ya ce za ka yi mota kuwa ina ruwan shi amma kace wallahi albarkacin annabi Muhammad abubakar sai ahmad tijani da barhama abdullahi na tabbatar ni zan yi gida zan yi mota billahi wallahi ba abin da zai hana kai gida kai mota ni na ga haka na zo najeriya na zo kaduna 1995 1995 na shigo kaduna ba na jin hausa kuma ina so in tafsir alkur'ani ina son in karanta hadisi ina son magana da saboda masu karfi ni azul ahad ba wani nake ji haushi irin masu karfi ba masu fasara ko lawal malami ne wallahi kayyayi in abun da kake fada ba ka fada ka san mu mun fito mun fito daga kaula mun zo da zafi eh in muna majalisi a tudun wada masallacin tudun wada na shehu tayiru ko masallacin angon sarki ko ina ko masallacin kano road bugawa su zafi a shiga a shiga to in ka faɗi wata magana sai a yi kauce na ce wallahi sai na ji hauka kusa abu ne ne wajen shehu ibrahim na je na ce masa baba hausa fa ne ka so ya shiga eh hausa hausa hausa hausa so bakwai sai in tashi na wuce da na dawo yanzu nan nake ce da na ce da kudi lahi abun da Allah ya kai mana kawai eh to da na ce da kudi yanzu da na ce da kudi da yanzu kafin ka dauke ni daga gida ka kawo ni anan sai ce shi ne yana bacci yanzu ya dawo daga tafiya ya dawo daga London jiya daga America da ban samu kudi ba daidai ni ba talaka ba ni ba bai kudi ba ne to kaga talakawa duk wanda ya tashi kan sai ya dawo ya kawo ni to kace alhamdulillah da rashin kudi na alhamdulillah ta ji malam mansur ya gode ma Allah ban samu kudi ba la la kai Allah ya kama ka sai Allah tabaraka ta'ala ya ce duk wanda ya ambace ni da kansa ma'ana fi nafsihi ni ma zan ambace ka dan ni ma zan ambace shi da kaina in ya tuna da ni ko ya ambace ni cikin jama'a zan ambace cikin jama'a wanda yake jama'a na ala kulli halin in shehu yace tariqul wilayati zikrullah yace hanyar wilaya in kana son ka zama waliyin Allah ka yawanta ambatan Allah ba wai dole ka zama zaki ba ko ka zama cikin hilaqu zikrullah ko hilaqu zikrullah wa rasulihi ko ta'ifatul mubaraka duk wa'annan jam'iyoyi ne masu kyau da sufaye na ambatan Allah amma kai dai kai kokari ba shi hilaku zai sa ka ambaci Allah ba dama ya same kana ambaci Allah kuma zai barka kana ambaci Allah wata rana zai kai ka wani dan karamin rami abin ne ka duk za a ce da yake tafi barka kana ambatan Allah wannan shine ambatan Allah na Allah billahi lillahi wa illallah wala budda min albidayati bi zikri bil lisan shehu ya maimaita yake dole farkon zikiri a harshe ake yin sa ba wai a zuciya ba dole harshe zai fara zikir har ya saba ya ba su zuciya zuciya ya ba ruhi sannan ruhi ya wuce can ya zarce zuwa sirri Allah ya ba mu irin wannan idza stamala al-abdu ala dhikri bi lisani la'allahu yasilu ila dhikri ma'a al-huduri shi bawa in ya ci gaba da ambacin Allah tabaraka ta'ala da harkinsa to dole ne wata rana zai sadu da wanda yake ambata in kana yawan ambatan abu dole ne za ka sadu da abun da kake kai ambato wai da samara ya firu ila zikirin kalbi in ya yi ci gaba da zikiri to zai kai matsayin da zai dinga ambatan Allah cikin zuciya ka san ma'ana wannan ma'ana masu ambatan Allah da yawa ba wai ambatan Allah suke yi da zuciyarsu ba har sai kai suke yi eh ana zaune kai wani babban malami wani shehi ya shiga kowa ya tashi ana ce la ilaha illallah mama ku jara hanya ku jara hanya la ilaha illallah kai kuma kana ciki sai ka ga kawai kowa yana zikiri in baka yi zikiri ba wata rana za a ce ka zama ne ko duk lokacin shehi ya shigo ana zikiri shi baya baya zikiri sai ka ce to bari yin zikiri kai ka a ce bana cikin su la ilaha illallah muhammadu rasulullah la to ka to kaga wannan ambaton Allah yayi na harshe kawai amma baya ce zuciyarsa wa ma kharaja min al-lisan yadkhulu fi al-udhn wa yadhhabu wa ma kharaja min al-qalbi yadkhulu fi al-qalb Allah ya ba mu fahimtawa wa yasilu ila dhikri ma'a ghaibatin an kulli ma siwahu in ya ambaci Allah har yayi nisa cikin ambatan Allah zai bace cikin Allah ya kasance wanda yake ambata da abin da ake ambata duk ya zama abu daya shine Allahu tabaraka ta'ala fa yasiru zikru huwa zakir ya karshe ya kasance zikirin shine mai mai zikirin eh zikirin ba kana zikiri ba sai ka kai inda zikirin shi yake zikirin kai yanzu ba ruwanka ba ruwanka shi zikirin shi yake zikirin wanda bai fahimta wannan ba ya kunna mota ya kama hanyar hanyar malari yanzu ya sa biya wan biya tiri can ya sa fili motan ba zai tafi da kansa ba to cikin kwancin hankali ba ya sai ya shame ba ba ba sai an danna throttle ba to kaga wancan tafiyan wanda mota yake yi ba tare da giya ba za ka ga mota bai da nauyi injin ba zai sha wahala ba kuma yana tafiya to shi ne wanda yake zikiri har zikiri ya zama zikiri to zikiri shi yanzu shi yake tafi da daki shi kam ba ruwan shi Allah ya kai wannan matsayi wa huwa al-mazkuru wa ma zalika ala Allah ya fi aziz yace shehu yace wannan mai sauki ne wajen Allah ba abun ne mai mai mai wuya ba ala kulli halin zikrullahi nafi'a shehu yace ala kulli halin shi ambatan Allah ne abu ne mai amfani ala kulli halin in mutum ya yi shi to zai samu lada wajen Allah tabaraka ta'ala kuma Allah tabaraka ta'ala zai ambace shi kowane hali ko kayi zikiri ba saboda Allah wasu malamai sun ce ko yarinya ta dauka plate ta sa goro a ciki da waina da ko tana yawacin kasuwa sai sai tunkule goro din za ta fata ce la'ila kaga ta faɗi la'ila ba saboda ambatan Allah ba to za a rubuta masa lada ta ce la'ila illallah kuma Allah zai ambace ta to wannan shine ambatan Allah baya tafi a banza har abada domin girman wanda aka ambata bai da lokaci bai da zamani bai da karami ba babba mace namiji ana alwala ba a yi alwalan ba an yi wanka ana kwanta ana cikin haila ko ana cikin janaba ko ana bacci ko ana hira ko duk abin da ake yi la ilaha illallah wa halalun ala kulli hali bai da lokaci ba inda kuma ba za ba za ba za ba za a mace shi ba sai da malamin fiqhu sun ce in mutum yana cikin matsayi kaman bayan gida yana kama ruwa ko wani abu to kai ambaci Allah a wurin a gane ko to ya kamata ake karya ambaci Allah da harshen amma ambaci Allah cikin zuciyarka ba wai cikin bayan cikin toilet ba ko cikin sakawai kake eh dole ne ka ambata Allah saboda Allahu nuru samawati wal ardh inda aka ambace shi spotlight wanda ka dauka ka je wajen matsayi ka danna ka haska ko ina ba kana gani ba in ka kashe fitilan haske shi kashin ya bi ya bi hasken a to in Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardh to laysa lahu makanun wala zaman fa makani fi zamani wa zamani fi makani فأي اسم من أسمائه داومت ذكر عليه تجد له أثرا في نفسك duk wani sunan Allah wanda kake yawan ambatan shi za ka samu tasiri a cikin ka kowane ko kauyi da kai ja kauyi kauyi kauyi kauyi karshe Allah zai baka karfi wanda in ka buga mutum zai kare shadidu haka ya kafi haka ya latifu haka hasbun Allah haka duk wani suna wanda kake yawan ambatan Allah to za a ga tasirin wannan suna cikin dan adam shi yasa shi shi Ahmad Tijani har yanzu ne ya hada mana sunayen Allah gaba daya kaf ya tattara mana shi cikin kanin hasbun Allah wa ya latif eh kanka wahala da kanka in kai kai hasbun Allah wa ya latif duk wani abu da kake nema kudi ne karfin jiki ne lafiya ne karfin maza arziki abun nan gidaje motoci duk abin da kake nema yana nan a dunkule cikin hasbunallahu wa ni'mal wakil da kuma ya latif Allahu latifun bi ibadihi kullu ismin yu'assiru fi nafsi al-abd ma la yu'assiru al-akhar duk wani suna zai tasiri cikin bawa akan wata suna daban shi ma in kana yawan jashi shi ma zai zai tasiri akan ka ولذا امر الله تبارك وتعالى بكثره ذكر الله تبارك saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya umurce mu da yawan ambatan Allah tabaraka ta'ala kamar yanda ya ambata cikin alqur'ani واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة من وخيفة ودون من الجهل من القول بالغدو ولا ثوراتك من الغافلين عن ذكر الله تبارك وتعالى فإن الأشياء ثلاثة شيء شيء يجي أبو بوا أكله شيء ناقص لا يكمل أبدا وشيء كامل لا ينتقص أبدا وشيء تارة كامل وتارة ناقص abubuwa shehu yake kala uku ne kawai wani abu wanda na nakasi ne ba zai taba zama kamili ba ma'ana rago rago ne ba zai taba zama kamili ba da wani abu wanda shi kamili ne ba zai taba ba zai taba zama rago ba da wani abu wanda wani lokaci ya zama kamili wani lokaci ya zama rago namun daji da tsuntsaye da sauransu bahaimu da kuma gine-gine da sauransu dukkan gaba daya su din na kasassu ne ba za su zama kamili ba har abada mala'iku cikakku ne kammalallu ne ba za su zama na kusa ba la ya asan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yamurun biyu kenan dan adam wani lokaci zai zama kamili wani lokaci kuma ya zama akasi to in ya zama kamili to ka tabbatar kenan abin da yasa ya zama kamili ba daga wajen sa bane wani abu ne wanda ya zo masa daga Allah tabaraka taala shine yawan ambaton Allah tabaraka taala laysa kamalu min zati inma huwa min mazkuri shi kamala wanda ya samu da da abin da yake ambata ne ba daga in ba daga shi mai mai ambato ba idza zakara Allah kana kamila duk wanda adam in ya ambaci Allah ya zama kamili wa in ghafala an zikrillah kana naqisan kuma in yayi gafala akan ambatan Allah kuma ya zama kawai naqisi ne shi baya tare da wani arziki ko wani albarka ko wani lada Allah yake yi wal insanu kullu shay'in fihi sharafu sharafu yuraddidu zikruhu daima sai shehu yake shi dan adam duk wani abu wanda akwai daukakansa a ciki zai yawan ambatan shi daukaka ba za ka ga dan adam zai iya zai yawan ambatan wannan daukaka mutum kullum yana son in ya je wuri sai ya ji ana ce yes yes yes yes yes wani kuma in ya je wuri yana so a dinga je sise sise sise sise wani jare wani jo wani cham wani gai wani kuta in an ce kuta sai ya jare riga saboda shi ne sunan ubansa da kakansa da kabilansa ba shi ne daukakansa ba shehu ya ce duk wannan ƙarya ne daukakan ɗan adam shi ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah kowa zai alfahari ni ɗan garin wani ne ni ɗan garin wani ne ɗan kano duk inda ka san shi da zai ce ainihin ni ɗan kano ne saboda yana ganin in ya ce shi dan kaduna ne ya samu dauka wani dan kaduna kullum zai ce saboda su masu gudi ne da arziki musamman in ya je inda ba a san shi ba kuma talaka ne bai da komai amma tun da dan kaduna kawai gumbo wanke mutanen gari za su kalle shi kamar ko dan uwan dan gwati ne ko isa harabi ko shi dan kaduna dan kaduna kullum zai je ce ni dan kaduna ne a ni a kaduna aka haife ni ka san ne wai yana jin turan shi ya shiga makaranta shi dan boko ne eh kuma ko ya je inda ba san shi ba za a ce a ko dan uwan rufai ne wai yana alfahari wannan daga wannan babu wani alfahari banda ambatan Allah wanda ya fika kusanci da Allah tabaraka taala shine ya fika duniya da lahira wanda ya manta Allah ko me yake da shi da gidaje da motoci da tarawa wanda yake duka ya zama banza Allah ya ce ذكر الله وهو الشرف الحقيقي وما سواه ليس بشيء duk wanda ba ambata Allah ba ba wani abu bane innal ladina إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون innal ladina inda rabbika wadan mala'iku wanda suke wajen Allah tabaraka wataala su kam ba sa girman kai cikin bautan su na Allah tabaraka wataala kowane lokaci la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu suna suna tasbihi suna girmama Allah suna daukaka Allah suna tafakawa Allah ma bima la yaliqu bihi wanda bai dace da Allah ba tabaraka ta'ala ba ta ambata shi Allah kai shi ambata walau yasjudu yakhda'una lahu suna kaskanta da kansu wajen ibada fa kunu muslimu sai shehu yake mu zama irin su Allah ya bawo al-abdu idza kana ghafilan 'anillahi tabaraka wa ta'ala ya kone mutakabbira sai shehu yake bawa in ya zama mai gafala ga ambatan Allah zai zama mai girman kai ba abun da yake kawo girman kai a duniya cikin halittar Allah musamman cikin musulmai sai rashin ambatan Allah saboda duk wanda baya ambatan Allah zai ga kanshi to in ya ga kanshi kuwa la budda an yakuna mutakabbira lano yara masu wallahi saboda ya ga abin da ba Allah bane duk wanda ya ga abin da ba Allah bane dole ya takabbur yana so ko ba ya so wal insanu jabalun ala annahu yatakabbaru fi nafsihi tab'an to shi Allah shi dan adam kaman dutse ne babba amma zaka ganshi yana girman kai har yana makansa girman kai in ji shehu dan adam ba mutane za ka shigo gida ma ta ga abinci an aje malam bismillah ce na koshi kuma yunwa yake yana ganin kawai in ya zauna a wa'in nan na zauna tare da su za su ce ban ci abinci a gidan ba to sai ne baka ci abinci a gidan ku wataƙila ba ka son abincin gidan ku yau an dafa abin da bai ba ka shawar shi ne kawai mutum za ka kira shi kama hannun shi zuwa ga hannun zuwa ga hanyar Allah tabaraka ta'ala sai ya nuna shi ya fi karfi haka alqur'ani ya aya kaza kaza yake da shi a ce ai na sani eh ya dauka waya wannan wayan ba innal ladina inda rabb wazakirin Allah kirin wazakirat sai ya buga sai ya siyo data ya sa google google malam google ya shiga alqur'ani ya danna ya danna menene ma'ana inda rabbika yusabbihuna sai gogu ya gaya masa a turanci wai ya fahimta na ai ba a fahimta Allah a gogu sai ka zo gidan malam Mansur sai ka rike tarbi ka yi salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam google ba abin da zai gaya masa banda ya nuna maka hanya Abuja kawai in kana da wa takabburul insani ghayatul ajabi shehu yace dan adam yayi girman kai shehu yace shine karshen al'ajabi karshen abun mamaki shi wajen shehu wai shine kaga mutum wai yana girman kai bil amsi jiya fa jiya nan nutfatan ka kasance ruwan mani ne kawai duk inda ya taba rigar mutum sai aje a ce aje a wanke kuma karshe gawa ne kawai in an ajiye shi nan kona uku ya fara wari kanin ruwan mani da kuma gawan duk inda ka tsaya akwai kashi cikinka da kai da sakawe duk ɗin shi ya dauka kashi kai ma ka dauka ɗan kaɗan shi ana zo a kwashe kai kuma ka shiga toilet kai flushing duk ɗaya ne menene daukakanka la ilaha illallah muhammadu rasulullah in ka gane la ilaha illallah muhammadu rasulullah kana ambaton shi kuma kai kokari kai tawassuli da wanda suka san hanya su taimake ka har ka gane ba a gane duka amma da ka dan gane wani abu a cikinsa ko kashi ne yake cikinka kashi ne mai kanshi mai kyau mai armashi domin dukkan ku kun sha gani an dauka kashi na shanu aka kai shi gona domin gona ya kyau kun gane ko to tun da kashin shanu ma aka kai gona domin gona ya kyau balle ma kashin mai fadin la ilaha illallah muhammadu rasulullah tare da haka wai takabburu ma ma zalika tare da haka kuma yana takabburi shehu yake bayewa wai za aqala yarju ila Allah in ka ga mutum yana da hankali zai koma ga Allah tabaraka ta'ala wai dawo mai zikr Allah zai dawama cikin ambaton Allah kowane lokaci wai jahidu jihad al akbar hatta yasira inda Allah yayi jihadi jihadi babba kun san menene jihadi babba jihadun nafs jihadi na takobi da bunduga da bama bamai a je a kashe ko a kashe wani ko ya kashe ka shi ne jihadi ɗan ƙarami wajen maza jihadi babba shi ne kai ma son zuciyanka jihadi har da zai taɓa jawo ka abin da Allah ba ya so shi wannan shi ne jihadi akbar Allah ya samu gani إذا كان عند الله لا يستكبر لأنه لا يرى لنفسه وجودا إن أنا وجه الله تبارك وتعالى to ya zai girman kai saboda ai shi bai dauke kanshi ba kai baka dauke kanka akwai ba kai ka dauke kanka babu ina wani takaburi babu kowa ba komai sai Allah kawai la yastakbiruna an ibadati wal baqa'u fihi lillah yaftakhiruna bil ubudiyyati lillah wa yusabbihuna wa yasjuduna lahu sujudan da'im suna ambatan Allah ba sa girman kai suna alfahari da bautan da suke suna alfahari da bautan dan adam ba abun da baya so kamar aka ce masa bawa to bawa na dan irin dan adam irin ka amma bauta ma Allah subhanahu wataala ya kamata shi bawan Allah ya yi alfahari da shi saboda bai da wani abu da zai alfahari da shi kamar ya zama bawan Allah wa yusabbihuna wa lahu yasjuduna lahu sujudad da'i suna ambatan Allah suna tasbihi suna tahlili suna tahmidi tanjibi wa yasjudun lahu suna sajjada sujudar da'i sajjada na har abada kana son ka zama kai sajjada har abada wanda in kai ba za ka sake tashi ba kana so kuna so to ku dake annabi muhammadu ku dake ambatan Allah tabaraka ta'ala in soyayya annabi muhammadu ya shiga jikinka zuciyanka ambatan Allah ya kasance ya mamaye zuciyanka ta yi ma Allah sajada wanda ba ta shi da kace Allah wata ka sajada baka sake tashi ba Allah da kansa zai taba kai ce malam tashi gani ga ka gani ga ka gani ga ka la yarfa'un ru'usum abadan ba sa daga kansu eh mai sajada har abada baya daga kai yanzu inda ba so ba na so in yabi wasu ba ko in zuga wasu na tabbatar nan cikin jama'an namu nan akwai wadansu wanda sun sajada sajadan da ba ba za su sake tashi ba saboda me sun kaskantar da kansu da girman kansu da komai sun watsa su Allah kawai suke kalla da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wa'annan su ne wanda suka sajada sajada wanda ba sa tashi har abada sannan shehu ya karanta wani aya yace alladheena an salatihim daimuna sai shehu yace akwai wadansu kamar yadda alqur'ani ya fada wanda cikin sallar su har abada su ba sa saba fita cikin sallah tun da suka fara sallah ranan da suka fara sallah ba su taba barin sallan ba ba wai sallama da ba ka sallama eh yanzu ɗanka wanda yake karatu a Abuja ko Kano ko University ko Polytechnic in zai tafi in zai tafi me yake ba zai sallama da kai ba to kai ka sallama da Allah ka tafi Allah ya tafi kai kuma ka tafi ka sallama babu sallama to rashin sallama wannan in an shiga kawai an shiga har abada shine allazina wa an salatihim da'imuna kowane lokaci kawai cikin sallah suke su ba sa sallama har abada sai dai suka yi da manzo Allah assalamu alaikum ayyuhan nabi sai ku ci gaba Allah ya taimake mu Allah ya sa duk abin da aka karanta an fahimta an gana an gane na dan ja ku kada saboda na so in tsaya wajen karshen sura sai kara mai zuwa sai a fara daga farkon sura insha Allah ya sa duk abin da muka karanta an ji an fahimta kuma ya amfane mu duniya da lahira Allah ya taimaki wannan gawayen Allah ya ɗaukaka su Allah ya kara musu jama'a Allah ya kara musu fatahi da arziki shi Sheikh Mansur Allah ya ba su tsohon rai da lafiya da fatahi da kuma naira mai yawa domin yanzu jago- jagora zuwa ga Allah in ba naira fa to zakirai ba su ba sa yawan zuwa zawiya saboda shi shehin talaka ne bai da komai to Allah ya kiyaye mu Allah ya kara ma shehin manzon fatahi ya kiyaye shi da makiyan su inda suke zahiran wa batinan duniya da da lahira alaƙan mu wanda muke da shi ni Muhammad Abdul Ahad Ibrahim Yusuf Sheikh Mansur Imam Allah ya sa alaka ce mai miƙewa mai dadewa wanda shekan ba zai shiga ciki ba don zuciya ba zai shiga ba komai ba zai shiga ba domin gaskiya na shiga jirgi na dawo daga kaula musamman saboda in halarta wannan rana eh da ban so zo yanzu ba sati mai zuwa da nake son saboda asabar mai zuwa shine rufe tafsirin wannan masallaci bazarawa na so in dawo ranar alhamis juma'a in tarbi bakin asabar in rufe tafsiri kawai lahadi sai in koma kuma cikin harkokina amma dalilin wannan zawiyan shi yasa na dawo da wuri kamar yadda na fara tazo na bar amariyata na dawo wajen wanda ba zai bani amarya ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima wa li barakatihi lima sabqana sirata bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdari azim radiyallahu ta'ala an ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم تصلح بيننا وبين قومنا بجبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين الحمد لله
Mushi Jarajab Jarajab Niyar a ‘yan uwa mushi alhamdulillah mu ƙara cewa alhamdulillah ko da yake ba mamaki shehu radiyallahu anhu ya yi wa Allah yadda yake so shine shi ma Allah ya masa yadda yake so duk mutumin da yake so Allah ya masa yadda yake so to yi wa Allah yadda yake so idan Allah ya ce a yi ka yi in ya ce a bari ka bari shehu radiyallahu anhu yana cewa soyayya ta da al'umman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko aikin hajji zan yi ba ni kadai nake yi wa kaina ba dukkan halitta nake wa saboda haka idan ka yi imani da abin da shehu ya faɗi kuma kana kaunarsa baka taba zuwa aikin hajji ba shehu ya ma saboda ka duk inda ka je aka ce ka taba yin aikin hajji ka ce sau daya ba kuskure a ciki ƙwarai kuwa mai kyau kuma